الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا jama'a yau karatunmu ya tattara akan alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda abin da yasa muna nuna farin cikin mu da zuwan wannan wata ya same mu muna da halin rai da lafiya bayan wannan kuma muna nuna wa ɗan uwanmu musulmi cewa wannan wata fa gaba ɗayansa daga ranar da ya kama har ranar da ya ƙare ana nuna farin cikin samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wajibi ne akan dukkan musulmi idan watan nan yayi ya dinga yin wani abu na nuna farin ciki da samuwar wannan annabi wanda Allah ya alƙawarin ba dan samuwar manzon Allah ba da Allah bai duniya da lahira gaba ɗayansu ba ubangiji ya ce ba dan manzon Allah ba da Allah bai yi sama da ƙasa ba ubangiji ya ce ba dan manzon Allah ba da bai yi aljanna da wuta ba ya yi aljanna saboda manzon Allah da masu ƙaunarsa ya kuma yi wuta saboda makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka idan wannan lokaci ya yi mukan ɗauki lokaci mai yawan gaske kusan duk ƙarewar watan a nuna irin darajar wannan annabi wanda ya sani ya ƙara sani wanda bai san irin mukamin wannan annabi ba to ya sani kar mutum ya dinga jin ana ta annan Muhammadu kawai ya zaci da shi da shi ɗaya suke. Sau da haka muke nuna wani abu na irin halayen manzon Allah wanda mutum da ji ya san lalle mutumin nan ba ƙaramin mutum ba ne. Idan kana zaton darajarsa dubu ce, to in ka ji irin abin da Allah ya bashi, to kai da kanka sai ka ce daraja ta wuce dubu goma. Saboda haka yanzu za mu yi tarihi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. irin abubuwan da Allah ya bashi wanda bai taɓa ba wani mutum ba a duniya annabawan nan dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu gaba ɗayansu Allah bai ba su wani abu wanda ya ba manzon Allah ba Allah ya keɓance shi da wasu abubuwa wanda bai ba ɗan adam ba bai ba adam ɗin ba kuma wanda bai ba mala'iku irinsa ba saboda haka Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah da alqur'ani atiullah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce duk mutumin da iya da akwai Allah ya yadda kuma Allah ne ya halicce shi ya yadda kuma duk abin da ya samu Allah ne ya bashi abin kuma da yake nema Allah zai roƙa to lalle ne ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ya ce yayi abu to ya aikata in manzon Allah ya zo da cewa a bar abin ya bari kar kuma ya taba jin an soki manzon Allah zuciyarsa bata baci ba yana daga sharadin inda duk kake in ka ji an ce la ilaha illallah a ƙara su Muhammadu Rasulullah mutumin duk da aka ambaci sunan manzon Allah aka ce la ilaha illallah ba a ƙara su salatin da shi ba to yana cikin masu kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka jama'a mi da gaske a cikin sallah fa kaga aka ce idan kana cikin sallah ta farilla duba ka gani a cikin sallah in kai wani aiki ba na sallah ba sallah ta ɓaci amma an yadda idan aka ce la ilaha illallah wani na daga waje sai ku kana masallaci sai ka ji an ce la ilaha illallah to kana sallar sai ka ƙara sa ka ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka zarce da sallar kuma bata bace ba kabli kuma ba ba ya ko ga darajar wannan annabi to duk duniya wanda ka kira sunansa in ba Allah ba ba manzon Allah ba ka ambaci wani a tsakanin sallah sallar ta bace sai shi mun ubangiji ya ce duk abin da mutum ya gani da wanda ya ji labari da wanda ya tuna da wanda ba za ka iya tuna ba in ba dan albarka manzo Allah ba da ba a samar da abun ba ubangiji tare da wannan ya keɓance shi ya ba su wasu abubuwa wanda bai taba ba wani mutum ba bai taba ba wani aljan ko mala'ika ba to irin su ne Allah ya kafa dalilai alqur'ani Allah yake ta ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah da ranar tashiyar kiyama adi'ullah ku kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kun bi Allah shine adi'ullah wa adi'ur rasula ku bi umarnin Allah wanda ya ce ku yi ku yi ku wanda ya ce kuma ku bari wa ulil lamri minkum sannan kuma ba su yi muku umarni su ce ku yi kaza ku bar kaza su ma ku bi umarnin su fa in tanaza'atun fi shay'in idan kuka yi jayayya cikin wani abu ba ku gane shi ba a cikin alqur'ani wannan yace kaza ne fasararsa wannan yace kaza ne ba a gane alqur'ani wato a tafa a duba hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an duba hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan ma ba a gane ba to a duba cikin littattafan huru'a waɗanda suke gyara shari'ar musulunci ka gani to a nan ne za a gane abin da Allah yake nufi da aya alqur'ani abin da manzo Allah ya fassara wannan aya akan hikayar da Allah yayi tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma mu malaman mu na sunna malami na sunna in ka bi shi kamar ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar mutum ya sake da rana ɗaya ce yana da malami abokin gaba wannan mutum in ya zama haka to ya yi hasarar rayuwarsa malamai ba a gaba da su idan mutum ya ce maka shi malami ne to shi kuma ba zai taɓa gaba da wani ba shi da kansa malami haramun ne ya gaba da wani yoyo shama mai jan hankalin mutane zai tsiri gaba da mutane saboda haka malamai ku rike mutane hannu biyu sannan kuma koyi ake da malami idan ka ga malami ya faɗi kalma ta alheri ka kama ta in ka ga ya aikata alheri ka aikata alherin amma ba kowane irin malamai ba kuma wani malami in ka ga abin da yake kai ma da ba kai karatu ba to ka san malamin nan ya keta shari'ar musulunci so da haka wannan ba a zuwa a koyi da shi ba a yarda kuma da maganarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya tashi ya sa takalmin sa ya je kai da malami saboda Allah manzo Allah ya ce za a bashi lada kamar ya tafi daga garin su ya je Madina ya ziyarce ni to amma ba duka malamai ba sai malaman sunna waɗanda suka rike sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda alqur'ani ya ce suna yi wanda ya ce a bari suna bari hadisin manzo Allah sun rike sun rike sunna da kyau ba yanda za ka yi ka gansu akan wani aiki na ashirari sai dai kuma abin da ba a rasa ba amma kaba'ira sun kiyaye ta abinda ake nufi dama da mutumin kirki a gabaya kaba'ira amma su ga'ira kowa yana cikin ta ba wanda zai tsere wannan sai dai annabawa shine wato cikin abubuwan da ubangiji ya keɓe wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kusa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an keɓanci manzon Allah da wasu abu an bashi wanda ba a taba ba wani abin halitta ba bi annahu domin shi manzo Allah awwalun nabiyina khalqan shine farkon halitta a cikin dukkan annabawa annabawa nan dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu ba wanda Allah ya fara halitta sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a halitta shine a farko a aike kuma shine a ƙarshe kaji hikimar Allah wato kenan idan muka leƙa maka ga wannan hikima da Allah yi ashe dukkan annabawa a tsakaninsu shine farkon su shine karshen su kuma wato su duk gaba ɗaya sun ci albarkar su kenan ka ji a halitta dama ba a taɓa halittar wani ba sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ubangiji ya samar da zatin sa bai halittu komai ba sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan kuma bayan ya halicce shi ya zo ya tsaye da shi a matsayin kamar tauraro a jikin gadon al'arshi ubangiji ya tsaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kamar tauraro da a wajen gaba sai da shekara dubu saba'in ubangiji ne masa kallo kallon soyayya sannan ya koma wajen yamma da gadan ya shekara dubu saba'in Allah ya ne masa kallon soyayya sannan Allah ya mai da shi kudu da gadan shekara dubu saba'in Allah ne masa kallon soyayya haka arewa da gadan haka sama da gadan haka ƙasa da gadan kun ji dubu saba'in saba'in sau shida yana kamar tauraro bai zama kamar mutum ba ma Allah na kallon sa shine wata ran manzo Allah suka yi hira da malaika Jibrilu yace da shi Jibrilu yace ya Muhammad yace da ni da kai kuwa wane ne ya girmi wani domin Allah ya daurawa Jibrilu manzo Allah ya daura musu abota ubangiji shine ya daura abotar Jibrilu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ne abokin Muhammadu, Muhammadu abokinka Jibrilu. Da haka duk inda manzon Allah za shi tare suke da Jibrilu. In kuma wani abu za a yi in bai ga Jibrilu ba hankalinsu ba ya kwanciya. Kagaran da ma zai bar duniya da mala'ika Azra'ili ya zo, Ubangiji ya aiko shi ya ce ya zo ya duba shi, ya gaishe shi da rashin lafiya. Ya zo ya salama da suran mutum. Aka ja gaya manzon Allah cewa ga wani bako, amma yana son ganin ka. sannan aka ce to shigo manzo Allah ya mai izini ya shige same shi ya ce man anta yace wane ne kai ce ana azra'ilu malakul maut ya ce to madalla ya ce to jita za'iran am qabidan ka zo ne ka ziyarce ni dan zumunci ko ko ka zo ne ka karbi raina ya ce ma shi ta ya rasulullahi abin duk da kaso amma ni abin da Allah ya koni ya ce yanzu in gaishe ka ni ya kauna da jikinka ya ce to da sauki yace to bayan wannan ya ka zo kai ɗaya ka koma ka ce jibrilu ya zo ku zo tare da shi ba ni son in ga wani mutum ya zo nan in ba mala'ika jibrilu yana gurin ba ba ni son kuma wani mala'ika a nan duk da ya zo bako ne sai jibrilu yana gurin domin shi ne muka rayu tare da shi abokina ne Allah ya daura mana abu da haka sai da ya koma wajen ubangiji ya gaya masa yace ga abin da masoyinka yace yace to jibrilu maza ka je kai ma ka ce ina gaishe shi ya ji da jiki ji irin wannan abu fa Allah ne yake aikowa a cikin manzo Allah da rashin lafiya ku sarkisar wannan wannan manzo to shine ubangiji yace wannan yana daga fifikon da Allah ya bashi cewa shine farkon halitta shine kuma ƙarshen halitta a wajen aikowa wata kadimu nubuwatihi sannan kuma Allah da yi wani annabi ya naɗa shi cewa sunanka annabi ba sai da ya naɗa manzon Allah da cewa shine annabi sauran duk da Allah ya halicce su sai basu a mutane ne kawai bai ambaci ko guda ɗaya annabi ba sai zamanin da ya samar da manzon Allah sannan ya gama wannan zama ya nada shi ya ce to ne maka annabci kai ne annabin farko kai ne kuma annabin ƙarshe Allahu akbar to zamanin kuma aka rika ba annabawa mukami a ce wannan shi annabin ku kaza ne wannan manzo ne na ku kaza har aka gama su gaba ɗaya ka zo aka kuma kullewa kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarkarsa jama'a mu rika jin irin darajar wannan annabi da Allah ya bamu wa kana nabiyana nabiyan wa adamu bainal ma'i wa tin a gani ba annabi Muhammad Allah ya nada shi ya zama annabi tun a zamanin shi Adamu ma kansa wanda yake uban dukkan mutane wato yana tsakanin ruwa da yungu wato kamar ruwa kamar yungu domin da ruwa aka hada da ƙasa Allah ya halicce shi mun Adamu zamanin da Ubangiji ya nufi zai samar da shi sai ya ce da mala'ika jibrilu ya je ya ɗebo masa ƙasa duk ta duniya gabaki ɗaya yanki daban-daban da farar ƙasa da bakar ƙasa da jar ƙasa da kitsan damo da farar ƙasa da kowace iri aka sa mala'ika jibrilu ya dinga bin duniya malam yana danko ƙasa yana dankowa iri daban-daban sai da ya haɗa ta gaba ɗaya da ita ne ubangiji ya kwaba ya kwaba ƙasar ya suranta halitta annabi adamu saboda haka ‘ya'yan annabi Adamu sai ka ga wani fari, wani baki, wani wankan kifi, gashi nan dai launi launi irin mutane, mutum daga annabi Adamu ne irin ƙasar kenan da aka kwaba aka lice shi. Mutum a wannan zamanin kan a ɗebi ƙasar ma a yi Adamu annan Muhammad yana nan sannan kuma a zamanin ma annabin Allah ne. Allah ba mu albarkarsa. Jama'a muna jin irin fifikon da Allah ya ba wannan annabi. وبتقديم أخذ الميثاق عليه وأنه أول من قال بلي يوم عليكم بربكم kagani da ma ran da ubangiji ya halitta gaba ɗayanta abinda Allah yake gaya mana a nan wato farkon halitta da ubangiji ya yi da ubangiji ya gama halitta gaba ɗaya domin halittar Allah da ya ta ba daban-daban yi ba ba wai ubangiji ya halitti wane gobe ya halitti su wane jibi ya halitti suwa da bane a'a ba haka Allah yi ba ku dan miki kafa ya zauna daga nan baya ba idan dan kuma rasule kujuran ba a sai a je ta ba zai zama da zamanta a jama'a amma da kujerar can sa ta daga cikin bango don Allah a jingine masa ita saboda karan wasu a jama'a yawwa ka zo da wuri ba to Ubangiji gabaki ɗaya halitta ran da zai halittar gaba ɗaya yi ba daga suwa ne zuwa suwa da kamar aikin mutane ba Allah ba haka yi ba. Zamanin da Ubangiji ya samar da halitta gaba ɗaya samar da ita da mutum da aljan da dabba da tsuntsu gaba ɗaya ubangiji da ya halitta sai bai su ko mutane ga baki ɗayansu da ɗan wuta da ɗan aljanna da ubangiji yesu wato damanin ana ce wannan samuwa ta su alamar zardi zamanin banda Allah ba wanda ya san irin halin da muke ciki to ubangiji ba da hannu da sai mu kwatanta mu ce hannu to amma yadda Allah ya sai ubangiji ya ce ya samar da Adamu sai ce Adamu ya ce na'am labbaika ya rabu ya ce masa ka gani waɗannan wato kamar a hannun dama ya ce ka ga waɗannan ƴaƴanka ne kamar waɗannan kuma na hannun hagu ya ce ka ga waɗannan ma ƴaƴanka ne wato dukansu dai zuriyanka ne Adamu ya ce na'am ya ce to amma kaga waɗannan ubangiji ya ware su biyu ya ce kaga waɗannan ya ce na gani ubangiji ya ce to dukkan su yan aljanna ne ya ce na'am ya ce kaga waɗannan ya ce na gani ubangiji ya ce to dukkan su kuma yan wuta ne ya ce amma ana la ubali Allah ya ce ba ruwana ban kula ba sai Allah ya haɗa da yan wutar da yan aljannar sai tuɗe ya tuɗe ya tuɗe guri ɗaya ya haɗe su ya dunkule sai buɗe tsatsan annabi adamu wato ƙashin baya wajen yadda ake ɗaura wando shine tsatsan sai Allah ya buɗe gurin da ya buɗa sai ya ɗauko wannan dunkula da ƴan wuta da ƴan aljanna duk sai ya zuba a gurin ya ce ana la'u ba ba ruwa na da aka zuba sai aka rufe da Allah ya rufe tsatsan kuma zamanin sai ya fito ya ce a lastu bi rabbikum yanzu ba ni ne ubangijinku ba ne waɗannan halitta na kusan annabi adamu ba ni ne ubangijin ku bane kamun wani ya magana a cikin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya ce bale ya ce ubangiji kai ne ubangijin mu kai ne mahaliccin mu kai ne mai ba mu kai ne mai hana mu kai ne mai rayawa kai ne mai kashewa ya amsa dukkan irin jawabin da Allah yake so a amsa sannan sauran annaba suka amsa sannan kuma sauran mu'mini suka amsa sannan da kafirai da munafukai su ma suka amsa jama'a kun ji irin darajar wannan annabi ko a wannan zamani fa ba a halittu komai wanda yake mutum ba Adamu shi kadai Allah ya halitta babu wani sai dai mala'iku a zamanin amma manzon Allah ya amsa cewa ubangiji kai ne ubangiji mu sannan mala'iku wannan aya kuma dan tana da kiyama kuma sai an kuma ta da ita dan da mutum zai fito daga cikin uwarsa sai Allah ya karanta masa wannan aya sannan ya fito daga cikin cikin uwar in ya zo ran da kuma ya mutu aka tashi alkiyama Allah ya kuma tuna masa wannan aya sannan kuma ya warware alkawari Allah ya kiyamu da warware alkawari jama'a jiya dai kun ji irin yadda alkawari yake wanda ya cika shi da wanda bai cika shi ba to sannan kuma akwai wani keɓanta da Allah ya ba manzo Allah ta daraja wa khalaqa adam wa jami'il makhluqati li ajalihi kaji ba Allah ya halicci annabi Adamu shi kansa Ubangiji ya samar da Adamu da sauran halitta da kafiri da musulmi da mutum da aljan da kwaro da dabba da tsuntsu da mala'iku da al'arshi da kursi da sama da ƙasa duk abin da yake mai kasantacce ne banda Allah duk abin da ka gani albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaji wai yau akwai waɗansu mutane da suke ta wai annabi Muhammadu kar a ce masa Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wai an faɗa haka wai ka bauta wa Allah kuma ka bauta bawan Allah ai wannan ba bauta ba ne da suke faɗa haka ya suke zuwa su gaida wani ai duk mutumin da yake kar ayo annabi salati addu'a aka yi annabi Allahumma salli ala Muhammad wa sallim fassaran ta su jahilai ne ba san komai ba sa karatu wato Allah ka kara annabi Muhammad tsira da aminci to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yi masa addu'a ya zama laifi yanzu a nan duniya su masu hana ayo annabi salati ya in ka dauki yarka ka basu wallahi har kasa za su kwanta su shi ka ya sa gaida sirkin su ba za su gaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ko saboda annabi aka halice yar aka halice sirkin aka halice su ma gaba daya sun ce wai in kai masa salati wai kai abun bauta ji ka bauta Allah ka bauta wani Allah to sun gaida sirkan su suke gaida malaman su ke gaida iyayen su ai dukkan su ba su kai ba su kai misalin baulin manzon Allah ba dan manzon Allah inda biyu ya tsuguna ya bauli ba a taba ganin baulin kasa hadewa ta kana na gode Allah tun da na samu na haɗi bolin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka bayan garin sa inda dili tsuguna yi bayan gari kamun ya daga daga gun kasa ta nutsar da shi tana ta munna ta samu albarka wa ya samu wannan a duniya sannan kuma manzon Allah ya taɓa zuwa a daji ya bukatar yana so zai biya bukatarsa na, na mutuntaka domin shi ne yake cewa ana basharun mislukum ni mutum ne kamar ku shi ne Allah ya ce ka gaya musu ka ce kulinna ma ana basharun basharun mislukum yuhe ilayya ko ka gaya musu ka ce ana basharun ni mutum ne mislukum kamar yadda kuke ina ci ina sha kamar yadda kuke ci kuna sha ina bukata duk wacce kuke da rashin lafiya da saye da sayarwa da haihuwa da jima'i ba wanda ba ne lakin ubangiji yake aiko min da cewa in gaya muku ku yi kaza ku bar kaza in kun kaza Allah zai baku aljanna in kun kaza Allah zai muku azaba amma ba dan ke manta ta ni ba mutum bane a mutum ne kamar saboda mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya bukaci zai rabe a jeji amma gurin sarari ne gaba ɗayansa wanda ku kunya dama ita ce tabbatar imani manzo Allah ba zai iya tsugunawa yayi bawali ko bayan gari wani mahaduki na ganin sa ba domin in yace zai tsuguna a sarari dukkan mala'iku sai su ba mala'ikan da zai tsaya kusa da gurin na sama sai su gudu na ƙasa sai su gudu to kaga ku an sa su aiki manzo Allah ba ya so saboda shi kuma su bar aiki dawa ka bar shi ne kaji masu tsara ladabin shari'ar musulunci suka ce wajibi ne ga mutumin da yake musulmi in ya je zai bayan gari kada ya yaye riga sa su yi kuna ko kar mutum ya yaye riga sa in zai bayan gari sai ya kuna a ƙasa saboda me saboda ko wani na can yana ganin ka kai baka sani ba idan ka yaye kan ka tsuguna shikenan in wani na jero ya gano ba hanka to ya gano sunan gani saboda kai idan ka gama bukatan ka watakila yayin gidan ka ya rufe saboda tsananin bukatan ya kama ka to zamanin da ka gama sai tsoro ya sai ka gan shi kunya ta kama ka kunya ta kama shi za ka shari'a ta ce kar ka haka in za ka tsuguna ko a wani guri ne dama sai ka je kusa da ƙasa sai ka yaye sutura kuma ka biya bukatan kuma ka lullube kanka haka ake so da mai biyan bukata wato jama'a an fahimci biyan bukata ne ko ina nufin bayan gari zan ƙara faɗa a sarari wanda zai kashi mutum in zai yi kashi a jeji ko a sarari in ba a shadda ba ne a ɗaki shaddar ba kariyar yaye tufansa sai ya tsuguna a ƙasa sannan sai ya tattare sannan in ya tattare kuma ya rufe kansa idan a sarari ne dalilin abin da shari'a take so kunya domin manzo Allah ya race la imana liman la haya ala babu imani ga mutumin da aka ce bai da kunya so da haka duk abin da shari'ar musulunci za ta gina akan kunya take tura shi duk mutumin da bai da kunya to ba a zata masa imani so da haka in za ka yi bayan garin nan sai ka rike kanka ko silkinka ne zai wuce ba zai shaida ka ba ko abokinka ko wani wanda kake jin nauyi sai ya wuce bai san kowa ne ba kowa janka ba zai shaida ba ka gani sannan in za ka yi bayan gari karka je inda inuwa take karka haka shara musulunci ta wani bayan gari inuwa saboda menene idan baka sani ba kar ka yi bayan garin Allah ya kawo wani za yi wani guri rana ta kama shi ko gajiya ya gano inuwar yana so ya huta ya zo sai ga kashiya ta sai ce kash wanda ya bata kunnan Allah wadansuwa ku ne wasu ya ta kama ka don ka yi ba daidai ba sannan duk wanda zai biya bukata shine bayan gari shari'ar musulunci ta umarce shi bai je ya samu guri wanda yake wato ba fako ba ba guri mai tauri an daure ba a suwai a bayan gari a gurin saboda ni saboda neman tsarki shari'ar musulunci Allah ya gina addini akan nazafa wato abin da ake kira nazafa manzo Allah ya ce buniyal islam abin nazafati an gina addinin musulunci akan tsafta ba akan kazanta ba idan ka je ku mai tauri za ka yi bayan gari to boli dama da ya zuba haka shi kenan kuma sai karsatsatsatsatsa sai gidi ba ta maka wando kuma to ka je sallah da fitsari a wando kuma babu sallah ka ji ashe shari'ar musulunci ka ne mana jagora yadda addinin mu zai samu amfani sannan kuma ba a so mutum ya samu ruwa wanda yake a zaune baya gudu ya je bayan gari ya haram mun in ruwa baya gudu kai kashi a gurin to duk mutumin da ya zo yana so ya sha in ya kashin sai ya ce amma mutumin da ya kashin nan Allah wadansa kaga ba zai sha ba kaga ya tafi da ruwa addu'a da ya maka kuma ta kama ka mun ka zama azali manzo Allah ko ya ce da awatul muzlum mustajabatu addu'a wanda aka tuce shi to a bakar ba ce Allah ba da ita sannan kuma wanda zai bayan gari ana so ya nisanci hanya kar ya zo tsakiyar hanya ya musu kashi ko ya fitsari dan waɗansu in suka zo za su wuce in sa gani ko ku suka taka sai ce wanda ya abin nan Allah wajensa shari'ar musulunci tana gina mana wannan irin abin wato don mu sami kyakkyawan tsari na rayuwa da kuma yadda wani abu ba zai cuce mu ba shi ne manzo Allah ya tuna wannan irin dokoki na musulunci sai bukaci bayan gari a jeji zamanin nan da ya ce kuma ba ya son wani ya gan shi saboda kunya sai ya dubu itatuwa ga itatuwa can a zira a jejin shi ko nan inda yake sari ne amma can gun itatuwan yana da nisa shi ko ya bukaci ya biya bukatarsa a nan sai ya ce ke itaciya da waccan da waccan da waccan sai nuna hannunsa ya ce ku zo nan na kiran ka ji mu'jizar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shehu Muhammad al-Busri yake cewa جعل لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم da ya kira su malam fiye itacen hikimar Allah duk bakin itatuwa malam sun suka taso gaba daya wato kowace itaciya ta daga ganyenta guda ɗaya bai faɗi saboda fitowar ba sannan sai wata ƙasa ko misalin zare wacce ta kamar zare fiye da ta fito suka dawo kuma ta kwantar da reshen ta kafa tana turo sai wayin tana turowa sai da ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta daga ba ma ka ta bai tsoro ko kuma wani abu ya tuce shi da suka zo suka tsaya sai dai da manzo Allah a kwankwance suka jeru sai manzo Allah ya ce na so ku mun daki zan biya bukata na malam kowace itaciya sai ta haife da ta haife da yan uwanta suka jera masa daki ya shiga ciki ya biya bukatar su hankalinsa a kwance da ya gama biyan bukata ya dahara sai ce ku kowace ta koma inda Allah ya ji ta suka koma kowace ta shiga gindinta inda ta zaro din nan aka ce sai wa guda ɗaya bata kare ba kuma in ka zo baka ce ta ta fita ba wannan abun a ce mutum ne kamar mu wannan ya wuce mutum kamar mu amma yana da halitta irin ta mu ko mutane ne suka fi shi shi ne wato amshiyo alfazar da yake cewa kula adamin hilkatun malakiyatu mutum da a sarari din ka gan shi manzo Allah mutum ne amma ɗabi'an su kuma irin na malaiku ne dan shine yake kwana uku bai ciro bai sha ba ba mutumin da zai kwan uku bai ciro bai sha ba kuma yana harkar sa in mutum ya kwan uku ba shi ba sha to in bai mutu ba motsi ma sai an motsa shi amma manzo Allah yana kwana uku ba shi ba sha kuma in ka zo ba za ka ce bai ciro bai sha din ba yana tarukan su cikin mutane wannan manzo ya za a cire wai kar a yi masa salati jama'a mu dawwama a kan salatin annabi duk mutumin da yake son addu'a kamata karfu farko ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim daya ko so goma ina mai roƙon abin da zai roƙa ya cika da salatin annabi domin salatin annabi abin da yasa aka ce a fara da shi sannan a cika da shi shi in dai kai shi ko da fitsari a gindinka ko da kashi a gindinka ko da jaraba a jikinka ko kana tafi ko kana zaune ko kana gudu in dai ka ce Allah musalla ala Muhammad wa sallim Allah ya karbi salati ba mala'ikan da zai tsare shi kuma sai ya bi ga Allah saboda haka in ka sa addu'a ta kai salatin annabi kai addu'a sannan ka kuma yin salatin annabi ka ga addu'a ka na tsakiya kenan inda ba a bai da salatin ba addu'a kamar ta samu shiga kenan Allah ne fa ya umarni yace inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima jama'a mu yadda da alqur'ani mu daina kulawa da mutanen da suke masu gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana daga irin girman da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitawa bat ismuhu sharif ala al-arsh kaga kuma a cikin gadon al'arshin Allah Ubangiji ya rubuta la ilaha illallah a gaban sai Allah ya rubuta Muhammadu Rasulullah Sadiqul Amin a cikin gadon sarauta Allah banda shi ko ba sunan wani mahaluki sai sai la ilaha illallah sai alqur'ani sai abubuwa wasu daban sai dai sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan Allah ya rubuta wa aka saba samu ne darajar irin wannan jama'a wannan wata dai a cikinsa aka samar da wannan annabi watan yana da kwana goma sha ɗaya daren sha biyu da asibati wayewar garin litinin wato da asibati ubangiji ya samar da manzo Allah ya bayyana a duniya amma ba halitta ba bayyana sa a wannan duniya a cikin wannan wata ne kuma saboda haka shi wannan wata duk duniya inda musulmi suke in an ce ya kama su dinga yin ayyuka da yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su yi su kaɗai su kuma tare su aikata domin nuna farin ciki da samar da wannan annabi wanda Allah ya samar da komai saboda albarkarsa Allahu akbar wa kullu sama'in sannan kuma ka gani a nan wato kowace sama daga sama ta ɗaya akwai sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sama ta biyu akwai a sama ta uku har ka je kuma sama ta bakwai dukkan hijabin da zaka je da na duhu da na haske kamun ka je kuma inda gadon sarauta Allah yake akwai sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin idan an wuce saman bakwai ka ganan daga ƙasa kan akai wannan sama tafiya shekara ɗari biyar kaurin waccan sama tafiya shekara ɗari biyar wata duniyar a can sama tafiya shekara ɗari biyar wata saman a sama tafiya shekara ɗari biyar sai an tadda bakwai sau biyu sarari bakwai kauri bakwai kowanne tafiya shekara ɗari biyar ne in an wuce kuma a dinga tafiya masha Allah sannan a je su da turmunta in duka ji Allah faɗa cikin wannan dini su da turmunta a dubna magari tikiwa inda malaika jibril ya ce tun da ya ci bi taɓa ketare gurin ba amma ran da manzon Allah ya je gurin ya ce to jibril mutum mana ya ce a ya ce ai wannan guri sai kai muhammad ya ce ni daga nan in na daga na daga yin gaba hasken da yake gaba da nan ya wuce karfi na sai in kodi ya ce to ka jira ni anan manzo Allah ya tafi ya yi tafiya ya yi tafiya ya yi tafiya sai san da hijabi hijabin haske kaji hijabi ne haske ne kawai Allah ya tara hasken kaurin hasken ka bai tafiya shekarar saba'in ne dukkan abu mai rai in ba a ciki an na halitta shi ko in ya je shi don hakan ya bata kenan ya kone kirmus amma manzala ta ciki ne ya ratsa ya wuce shi ya tadda kuma sarari abin da ya tafi shi ma su shi kara dubu saba'in ne bai tsara wannan sararin ya kuma tadda duhu kuma shi ma kaurin duhun hijabi ne shi ma su fiye shi kara dubu saba'in ne duk abin da ka sani in ba a ciki an halitta shi ko in ya shiga duhun ya bata kenan manzo Allah ya dinga ratsawa sai da ya kai su gaba daya har irin da ya je kuma can akwai kogin kace kuma malam tarihin yana da yawa kan manzo Allah ya je gadon al'arshi to ka ji wannan gadon al'arshi ne amma ba Allah bane domin Allah ba a cewa yana wuri kaza wannan gado ne na sarauta kawai Allah ya ji shi ku domin Allah yana nan gurin mu ba kaga ashe da Allah akan gadon yake to da ba mu same shi ba saboda haka Allah na nan a nan yana can kowane taro yana gun kowane mutum ɗaya kuma saman nan kuma kowace halitta tana tare da Allah kuma Allah ɗaya ne ba ila illallah kun gani ikon Allah kenan wannan Allah ya ce bayan kansa ba wata ibada wacce za ka yi Allah yadda bayan ka yadda da Allah sai dai ka so manzon Allah duk irin ibadar ka da yardarka da Allah in bi a zuciyarka akwai kin manzon Allah misalin kwayar komayya kwayar zarra kana jin wani kiyayya ta manzon Allah wallahi ko kana kwana sallah wuni azumi ko kana tudu to in ka mutu amma wuta zai saka Allah sallallahu alaihi wasallama Ubangiji ya ce ba man yi ne rasula, hankala za a zuwa. Ko? wanda duk ya yarda da manzon Allah ya fi umarnin su yiwa ba Allah dan shi manzon Allah ba yin abu na son zuciyarsa sai abin da Allah ya yarda shi bai taba yin magana ba sai Allah ya ce yi magana ga kuma abin da zaka faɗa wa ma yantiqu an la an hawa ko in huwa illa wahyu ba allamahu shadidul quwa tun da yake dama ya ka zo kalmar fatawa ka ce ya rasulullahi kaza da kaza da kaza shi ya kawo wuni ya hukuncinsa ya dame ni abu ka zuwa ya rasulullahi sai ya ce tu zona nan idan ka zauna aka daɗe aka daɗe bai ga wahayi ba sai ce to ta shi ka je a saki liman ka yana sauraron jibril ya zo masa daga amma cewa abin da mutumin nan ya tambaya ga bililinsa da Allah ɗaya cikin goma na manzon Allah ba ba kuma tunaninsa balle kuma wajen hakuri da wajen yi wa mutum rangwame ba a fasuci shi ba haka ba wa kuwar jalali wato dukkan aljanna kuma sai da Allah ya rubuta sunan Muhammadu Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ma fiha da abin da yake cikin ta kuma wasa irin ma bil malakuti da dukkan abin da yake cikin ai abin da Allah ya mallaka akwai sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallama da na kasa da abin da yake sama da aljanna da kuma kofar wuta da inda duk wani abu yake Allah ya shi sai ya sanar da Allah ita aljanna Allah ya rubuta wanda ya yadda da manzon Allah gidansa ne wuta kuma wanda ya ƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidansu sannan kuma Allah ya ce ban yadda da kowa ba sai wanda ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarkarsa wanda shi ba wanda Allah ya ba irin wannan abin ya rubuta sunansa kuma duk inda sunan Allah yake sunan manzon Allah da gurin bakin sunayen Allah sai da Ubangiji ya kwaikwayi sunan ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin son da yake masa ka gani sai dai suna jalala shi kadai ne aka ce Ubangiji mai risalar shi guda manzo Allah ba domin shi sunan jalala shi ne yusufullah ta azabu a ciki Allah ya fitar su ta wasu tura shine Allah shi kadai amma in ka ce shi Ubangiji dama in ka ce wato Muhammad sunan kaga ubangiji shi kuma sunansa wato Hamid in ka duba sunan cikin sunayen Allah za ka ga haka duba sunan manzo Allah ko Muhammad inda duk ka ga duba sunayen Allah sai ga sunan manzo Allah kuma ya kamata irin wannan ka gani to Allahu akbar wa zikirar mala'ikatu lahu fi kulli sa'atin sannan kuma ubangiji ya ba manzo wannan wata daraja wacce bai ba wani abun halitta ba har abada mala'iku suna nan suna ambatar sunansa kowane mala'ika ubangiji ya ce da shi kawai cika awa ɗaya bai ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku awa ɗaya takba fayi sai sun yi mata wasu da albarka manzo Allah kada ubangiji ya musu azaba saboda albarka na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara wa Muhammad kuma tsira da aminci a rikin mala'iku a kowace awa sai sun faɗi wannan ka gani wa Allah ya ba wannan banda shiri wa zikru ismihi bil azwan fi ahad adama ka gani wato da kuma ambatan sunan manzon Allah cikin wazana tun daga zamanin annabi Adamu bayan da za a yi ka ƙari wazanin sallah baka ambaci sunan manzalar sallah da su in ka ce ashhadu an la ilaha illallah baka ce ashhadu anna muhammad rasulullah ba mutum ya kafirta dole ka ce ashhadu an la ilaha illallah sannan ka ce ashhadu anna muhammad rasulullah inda duk ka faɗi Allah a cikin wazana ga kuma sunan manzalar sallah da su ka gani saboda wanda ka tsara sunansa a cikin wazana ba manzon Allah ba to ba saba wa Allah kuma sai an ya mutu ya ba in kai wazana ko ba sunan wazana wazana ta baki sannan kai kuma sai ka ji lara Allah ya mahukunci wannan tun zamanin annabi Adam ake irin wannan Allah ya ba mu albarkarsa wa fil malakuti ala sannan kuma ana nan ana ambata sunan manzon Allah cikin mala'iku waɗaukaka waɗanda suke cikin gadon al'arshi suna ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim waɗanda suke ce wuri gadon sarauta Allah saboda Allah ya sanar da su darajar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ba dan albarkan manzon Allah ba ku mala'iku da ban samar da ku sannan ba dan manzon Allah ba da ban yi saboda kuke ciki ba da ban yi kasa kuma saboda haka dukkan abin da ka sani yake zuwa yana yi wa manzan Allah salati ya nemi musu addu'a saboda tausayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah duk abin da ka sani yana cikin cin arzikin sa domin alamu idan ka ce alamu duk bakin abin da yake ba Allah ba sunansa alamu to duk bakin abin da yake ba Allah ba kuma ba dan mu ba Allah sallallahu alaihi wasallam da ba shi ba sannan ba za ka samu arziki ba sai da manzo Allah ya roƙa maka arziki sai da kuma manzo Allah da ya je wajen da dan surutar Allah ka ji daraja irin ta manzo Allah jama'a wajibi ne mu so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gode da irin darajar da Allah ya bashi mu sani dan mu kawo su miliyan kuɗi ka duba ka gani son da Allah ya kira wasu mutum ne faɗan uwanmu yana bukatar wato aure yana bukatar yaya yana bukatar lafiya yana bukatar zaman lafiya yana bukatar aljanna bakin abin da muke so din nan ba za yana so in dai da rusa ban Allah ba amma zamanin da ya je Isra'i ya je wajen sarautar Allah Ubangiji ya ce masa ya Muhammad ya ce na kira ka ne don ka zo mu asiri da ni da kai ya ce ya kashe kuɗa ta gadon sarautar Allah shimfiɗar jalala wacce take bi taɓa tuna irin ta zuce su ba sai ya shirin zai tuɓe ta kan barsa a gabasa sai ubangiji ya ce karfa kuɗi na ruba gurin da za ka yi ladabi na tuɓa ta kalma ba ne ni na kira ruba kira ne kuma irin na so zan nuna maka kuma kai isa shi ne yana tsoron ta fi shimfiɗa dan bai taɓa tuna irin ta wani Allahu akbar shi ne shi ruba da masiri yake yaban manzo Allah da wannan yadda yake cewa wa da su bin alaihi musharrafatul usta manzo Allah ya ta ku musharrafatul usta mu ɗaukake shi kuna bin alaihi da takalma su guda da Allah ya ce ya bari din su ya takura shimfiɗar akan akan shimfiɗar a nan gadon yake ya taka shimfiɗar da takalmansa yana tafiya ana sun guya ubangiji ya ce ka miƙe tsaye ni ne kira ka ba kun tawadu na kirawo ka ne kawai don soyayya ya je kansu a sunkuyere ya kai da ubangiji mala'iku suka yi gaisuwa gaba daya shi ne a nan aka saukar da tafiya a tafiya lillahi a zuwa lillahi a bayi ba su salawa lillahi sai mala'iku suka ce wato maza na ne fasuwar shigarsa abin da ya faɗa kenan sai mala'iku suka ce assalamu alaika ayyuhan nabi waɗanda suke kewayen can da yasa ya faɗi kuban Allah bi da mala'ika ko dai ba ku rinsu ya ce kowa mala'ikan da bai abin da za mu yi anan duk sai a kuri su nesa su mala'ikun da suke nesa sai a zama wanda sai suka ce assalamu alaika ayyuhan nabi ورحمة الله وبركاته هذا لي هيا ومدعي كوسك سراك أمسى وعد تيوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالح كنت تهيرا على النوبة تصوبة شيء بالكتي لا تبجن وني يا دراهم حقيقة كما جماعة كنت وانا تهيرا وبنجي يسوكا تهيرا sun zamanin musamman Isra'il. Amma na taɓa jin wani yawa ce wai akwai waɗansu mutane irin makiya manzo Allah din da duk nake cewa ku yi zuwa gun wasu su. Yace wato in za su sallah da su ta yi sun irin su irin su sai suka waiwaya sai zai ga wani ba irin su bane. Sai muka ce wanda ya mana ta hiya a gurin sallah da kuma ya fi da sallah. Kaji saboda kin tahiya kin manzo Allah ya shiga zuciyarsu suka ce wani wanda ya tahiya mu a sallar ba ya fi murfa ba san waɗannan mutane ai bai kamata ba wa mutum har ya je ya ce zai saurare su ba sai bai zumunci na gani kawai dan a zauna lafiya in kuma duk na lafiya lafiya da tsakanin muku da su ke Allah ya kiyaye mu duba ku ga mun zana da ya je wannan gurin ubangiji suka yi ta zance da manzala suka yi ta zance ka duba kwaga wannan gida manzala ya bar gidansa ya bar ƴaƴansa ya bar matansa ya bar masoyansa sannan yana bukatar dukkan abin da mutum yake bukata in ba da faramin bane amma manzon Allah bai wani abu ba wurin Allah duk abin da Allah ya yi roƙon mana Allah ya so ji mana wannan abu a wannan gurin manzo Allah yana roƙuwa ubangiji yana ta ni ko na amsa ko ko wato ma ya kalli gullawa na wasu wani na wasu ubangiji ya ce ba zan ɗora wani mutum a kuma sai wanda bai iya ba ma kasuwa ba abinda numfashi ta tanada na addini na tuni wa alaiha ma tasabat abin ko da tukurura na shari kuma za su ci da abu to da wannan da ubangiji ya faɗi wannan yuma zallan kuma ya ce abin bai masa daɗi ba saboda Allah ya ce duk abin da mutum ya tanada na alheri Allah zai saka mana yau kuma ya shari zai tunda abin su a rubuce wato ba su amma ya ce abin da mutum ya yi na sharri saboda al'ummarsa ne ya ke jin tausayi ya so amma ce abin da kai na sharri zai ya taimaka sai amma ya ce mutum zai tunda abin su manzo Allah sai ya abu ne wanda saboda tsananin tausayin mu zai ji daga nan sai manzo Allah da yi ji haka sai ya ɗaga yace ubangiji na wasu wasu na inda su na a wasu ɗaura ya ce to ubangiji radical tree idan mutum ya aikata alheri za ka yi masa kariya mai kyau in ya yi shari kuma zai ta da shari to amma abin da nake roƙon ka amma na tuwasis na harkar da ke rukule illa sina idan muka yi maka laifi za ka mantuwa idan muka yi mantuwa muka yi laifi ubangiji kar ka kama wani ka yi wafi mana na alawa ko kuɗin mun yi kuskure idan da muna yin sa daidai ranar sai muka kuskure amma ya fi mana mu za na yi tuwo ka wafi musu wannan abin da dukkan mana ya kama hankuli shi ba ba wannan sama tsakanin inda yake magana daga nan kasu tafiya ta fi dubu miliyan idan ba a shekara wannan miliyan ba za a je inda ba za mu yi wannan magana amma a biyu ta kan su umurin kowa mun shi Allah ya sanar da shi da ma aljanna wa dan su abu mu ne ke jin tausayar umarsa yace rabbana wa ma ta'bil alaina isran yace ko ubangiji na ina roƙonka kar ka dora mana ɗauki ne nauyi kamar yadda ka dora bani isra'ila wato aikin da aka dora musu mai nauyi shi ne misalin zakarsu na kun dukiyarsu ce idan ka mallaki ba goma mutum biyar mai zakara sannan kuma bayan wannan da na dafa ya fito a mariga sai ka yanke kofar in ka sake fitsari ko kashi ko jama'a ko kira suka taba mariga ko ya dufa goma kayan karan nan sai ka yanke shi ka zubar da kun gani jama'a sannan bayan wannan kuma idan ya taɓa jikinsu sai sun kankare gun sai jini ya kullu a gurin kuma shi da mulkin na ce karfa dora mana irin wannan nauyin ubangiji Allahu akbar yace kuma wala tuhallilna ma ba taqata lunaki Allah kar ka dora mana ibada wa wurin ba mu da iko kai tsawa kamar yadda mutanen can suke azumi kwana uku a cikin mutum ya kawo mace ba ci ba sha sai ya fara kuɗi ce bai sha ba ya ce Allah kar ku ɗora mana irin wannan ibadu ya ce sannan ubangiji ina roƙonka wa akmanna Allah mun roƙe ka bi mun yi laifi a kowa ta in ta saba ma Allah ku roƙi wani ka ce ka rafi mata to in wuta sa biyu laifin da turiri Allah duk ka sha biyu shi gaba Allah ya ce abin da nake roƙon musu kenan Allah. Mutum yana irin kayan wannan rangwamen kuma Allah roƙe shi ba wata cikin takardar ka an tafi. haka Allah an ta maulana ubangiji kai ne majibincin na madina ba ni da wani mataimaki Allah sai kai kai ne mataimakin al'umma ta Allah Yesu mu za mu yake kwadanci a gun Allah da wannan yure kiwa fansuru ma amana kome kafiri sannan kuma ya ce ubangiji ka tilibance mu a kan mutane kafiri duk mutumin da yake Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake Allah kura ma ko ba ku Allah ya amsa masa duk da ba da kudi ko ba sai da Allah ya bari haka ni kokari musu wannan gwamnati so kuma irin na hakika kuma da ya ce ya kawo da mu a kan san mu zaune a kan wata bai jin mu kurkin yadda da abu me za ku yi sani وقبل الميثاق في الذين أرادوا فنهم بعده وليؤمنوا به وينصروه هذا والتبشير بمعين الكتب السابقة وبعثه فيها ولاة أصحابه وخلفائه وأمته الله أكبر jama'a kun ji wata baiwar da Allah ya ba mun ga Allah sallallahu alaihi wasallam wacce bai taba bai wani ba fadi ba mawanin da ubangiji ya halitta kowane annabi guda daya cikin annabawar nan guda dubu dari da dubu ishirin da dubu annabawan fa kansu ba al'ummar su ba ba annabin da ya zo duniyar nan sai da ya ce da Allah in wannan annabi an haife shi a zamani na zan ba da gaskiya shi idan kuma a haife shi a zamani na kuwa zan kullo a zamani na da ban kawo ban duniya ubangiji sai da imani da wannan annabi sai mutum ya dau wannan a cikin annabawan nan dubu ɗari da dubu shirin da dubu ba wanda bai yi wannan alwashi wajen Allah ba. Almaɗi ma ke nan balle kuma al'ummarsu balle kuma yanzu. Haka